أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala ya sake haɗa mu wannan safe wannan albarka insha Allah kuma sai gaba da karatun mu na littafin Muftasar al-Akhdari za mu tashi inda yake sawa man shakka ko fi hadathi haka ne Allah ma iya shi gani lokaci yana cewa wa man shakka fi hadathi wajaba alaihi wudu wanda ya kokonto shin wato ya kokonto cikin kai mana shin ya yi kari ko bai kari ba wajaba alaihi wudu to wajibi a kan sai alwala mai malamin ke nufi anan mutum ne ya yi alwala ya yi alwala da kalau ya tabbata kuma ya yi alwala sai yi kokontun cewa alwalan nan ta waye saboda ya yi wani abu daga cikin abubuwan da suke kare alwala na kari kenan ba asbab ba musamman ne wanda aka sani sai yake kokontun shin iska ta fita ta duburarsa ko ya yi bawali ko ya yi zayafi ko kuma manzili ko waje wani abu ya fita daga gabansa bayan ka ya tabbata ya yi alwala wani ita ce matsalar ina so a fahimce ta saboda matsalar a malamin sun maganganu da yawa a kanta kuma wannan ra'ayin da muka ji malikiya su kaɗai suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi su kaɗai sauran mazhabobi da abu hanifa da shafi'i da ahmad bin hanbal duk sun ce wannan abun ba haka ya kamata me ake nufi da zancen kai ka yi alwalar da garau ka tabbata kana da alwala sai kawai kake kokwanton shin ka yi hadafi ma'ana ka yi wani abu da yake karya alwala irin waɗannan wanda ne na ambata guda biyar ne ɗaya daga cikinsu ya samu ko bai samu ba to su ba nikiya a nan sai suka wajabta wa mutum alwala suka ce kawai in dai ka yi kokwanton wannan alwalar da aka tana nan ko ba ta nan ka ɗauka ba ta nan kawai da yake alwala sauran malamai suka ce a wani kafin su kawo sauran malamai ba su kawo me me yasa malamai malamai malikiya suka tafi zuwa ga wannan kafin wannan na farko ya kamata mu san me ake nufi da maliki ko na da kokonto me kokonto da za mu tambaya da Hausa a Hausance aka tambayi ba Hausa in yace yana kokonto me kokonto na shakka yawa in shakkar ma larabcin ne nan ko gwanzon ne shi ne hausa a ba fasarar hausa nake nufi wasu wasu daban kai kawo i daidai ne kai kawo ne amma me abin da ake so a faɗa shi ne domin shi duk abu in ka fahimci ainihin kalmarsa da ma'anarsa sai ka ga hukuncin ya fi fito maka yadda ya kamata suna cewa abinda ake nufi da kokonto shine a taraddudu kai kawo baina amraini tsakanin al'amura guda biyu ala haddin sawa'i babu wanda ya wani ma'ana matsayin su ɗaya a zuciya saboda matsayin su dai a zuciya ne dama ka kasa zaɓar wanne ne wanne ne ka kai ka kawo shi ne ma'anar kokarki har suke cewa in aka ce ka fifita ɗaya a kan ɗaya to ɗayan sunansa zanno shi ake ce ma zanno zato to wanda kuma aka rusa ɗin aka aje ba shi ne daidai ɗin ba shi ake ce ma wahali za ka kana da wasu al'amura guda uku yanzu da shakka da kokonto da wahali shak abin kokwanto ka fara da shi babban ya shi ne zanu kokwanto ma'ana abin da kake zato ba kokwanto kake ba kai zato shi zato shi ne abin da ka fara tafiya zuwa gare shi kana zaton cewa haka yake kaga ai ya fi matsayin kokwanto haka ne kuma haka bane a zuciyarka karkata zuwa ga daya ka aje daya sunan zanu ka rinjayar da shi ake ce manzon yau to wanda baka yi gyara shi ake ce ma wahami in kuma ka rasa rinjayarwa tsakanin ɗaya da ɗaya dukkan su matsayin su ya zuciya ku shi ake ce muku yanzu mun gane da rashin shi ake nufi mun gane yake nufi da shakka yau ma'ana wani abu ne a zuciyarka duk ɗaya suke baka fifice ɗaya akan ɗaya ba ma'ana da kai alwala sai ka zo ka shiga wani hali na yi alwala to kuma na yi hadafi wannan abun guda biyu dukkan su matsayin su ɗaya a zuciyar ka wajen ƙarfin wanne ne kai a zuciya idan da zuciyarka ta fi karkata zuwa ga cewa na yi alwalan nan to sunan da zato ma'ana zanna ke shi kuma wancan yin hadafin ya zama mai wahami wahami shi wahami shi ne kai tsammanin abu kaza yake ba haka yake mun fahimci wannan ai to a nan za mu fahimci abin da maliki ya sa suka tafi nan sai suke cewa a dalilin maganar sunan da suka ce duk wanda ya yi kokonto bayan alwala sai yake kokonto ko ya yi kari ko bai ba sun ce wajibinsa ya sake alwala don me lima ta ƙarrara bayyana don abin da ya tabbata gun malamai anna shakka fi ahadil mutaqabilaini tujibu shakka bil akhar suka ce idan dai har mutum ya samu kokonto a cikin abubuwa guda biyu kishiyar juna abubuwa guda biyu ne ai kishiyar juna ko da alwala da rashin alwala to suka ce duk mutumin da ya yi kokonto a daya to wannan kokoncin da ya a ɗaya ya wajabta masa kokonto a ɗayan ba to sai suka ce duk inda aka sami kokonto a abubuwa biyu to ya jibu isqaquhuma dole sai an zube zube da su gaba ɗaya ka ɗauka babu alwala ka ɗauka wannan don haka sai ka je ka yi mai sai ka sake alwala kun fahimci wajen dalilin su kenan yadda suka hango abu to amma sauran mazhabobi suka ce a'a wannan abincin da muna da hadisi a kansa sai mu kyale wannan magana asali suka ce al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya gushewa saboda kokonto yaqini ya fi karfi a zuciyar dan adam fiye da kokonto duk mutumin suka ce duk mutumin da yake da yaqini cewa yayi alwala ka tabbata kai alwala ka ɗau ka tabbata cewa ɗazu da za ka fito zuwa masallaci sai da kai alwala ka fito wannan kokwanton na cewa alwala ta waye bayan ka tabbata kai alwalan ne kafin ka zo masallaci sai kar ka yi kokwanto suka ce to duk abin da yake sunansa kokwanto to ba shi da ƙarfi da zai iya ture ya ƙi za ka suka ce alwala ka kawai tana kuma sai suka ce ai ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an zo an tambaye shi ga wani mutum ya rasulullahi ga wani bawan Allah yana kokonton ya yi hadasi ko bai yi hadasi ba zai fita daga masallaci ko ba zai fita ba sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikinsa ko wani motsi ko kululu haka cikin sa yana yana ya lalace kamar sai shedan ya rika raya masa kamar yayi ri yayi tusa to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya fita daga masallaci hatta ya ji da sautan aw ya bi da rihan sai ya ji abubuwa biyu ko ɗayan biyu kai ko dai ya ji sautin rihin ne ya fita ko kuma ya ji wari kaga sautin rihi menene ya ƙini haka nan kuma wari tusa shi ma ya ƙini duk mutumin da ji wari ya tabbata shi ya yi abu ko ba su ban ya kana jin wannan to wannan shi ne ya ƙini akan cewa alola ka tawon in ba haka ba asali shi ne alola ka tana kaga wannan hadisin ya tafi sabanin wannan ka'idar ta maliki ko ba ka ba cewa in dai har mutum ya tabbata yana da alwala to dan yayi kokonto alwalarsa ba ta wani na fata mun fahimci abu to shi yasa sai suka kawo wannan ka'ida suka ce al-yaqinu la yazulu bi shakki yaqini baya gushewa saboda kokonto kuma suke cewa akwai wata ka'idar hayya cewa man shakka fi shay'in mawdu'in annahu zala فالأصل بقاؤه zai kyau ku da ɗalibin ilimi sun hada sunan ta'id man shakka fi shay'in mawjudin mawjudin annahu zala fal aslu baqa'u duk mutumin da yake kokonton wani abu samamme wanda ya tabbata akwai shi yake kokonton annahu zala cewa abin nan ya bushe suka ce al'asulu asalin abin da ake kallo ko za a yi aiki da shi shi ne baka uku wannan abin yana mun fahimci abubuwa wani amince me ya ka fahimta yau kun ji abin da ya to yadda ya faɗin na haka abin yake ma'ana duk abin da yake ka tabbata nan abun yana ɗaukar kowanne yana ɗaukar da tsarkin da rashin tsarki ma'ana kenan abin da malamai suke nufi in mutum yana da yaƙi ne cewa yana da alwala to kokonto ba su samu alwala shike haka nan suka ce in mutum kuma yana da yaƙi ne cewa ba shi da alwala to in yi kokonto akan yana da alwala ko ba shi da alwala a'a sai a ce to ba ka da alwala mun fahimci abin duk abin da yake sabon ne ya zo yake sa maka kokonto to koma asalin ka da kake da shi ne yaƙi ne yanzu shi da ake cewa da mutum biyu za su guda bana nan nan da mutum biyu za su shiga ban ɗaki wannan ya shiga wannan ma ya shiga sai suka fito kowa ya san ya tsuguna ya yi wani abu ko bawali ko gaya waɗayan da ɗayan ya tambayi ɗayan ni ko da na shiga inda da za a yi na yi tsarki ko sai ce yi kai ma da ka shiga ka tsuguna kai ma ka yi bawali ka yi tsarki sai ka fito to sai ake zancen to da muka fito din mun tsuguda mun ɗau buta mun yi alwala sai malamai suka ce gaba ɗaya ba su da alwala mun fahimci nan kan saboda mai su a tsakaninsu suna da yaƙini da tabbacin cewa sun yi gaban ɗaki sun tsuguda mun fahimci wannan amma kuma kokontansu a kan da suka fito din sun yi alwala sai ba suka ce babu alwala fito ba ba saboda mai kokontan akan alwalan ne ba akan hadisi to in kuma kana da yaƙini cewa da suka shiga ban ɗaki sun yi alwala kuma sun fito sai suke tambayar juna ni faɗa na fi wari waye ya yi rihi kai ne ne ko ni ne kowa sai ji shi dai hanya ni dai ba ni bane ni ma shi ni ma ba ni bane ina kokonto to ko ni din ne sai ma zasu ce alwala su duk tana nan ba abin da ya same ta saboda suna da yakinin cewa sun yi alwala ina ce yanzu mun gane abin sosai ko to akwai wasu al'amura wannan ina da mutum iya wannan hukuncin kenan cewa in kayi alwala kawai sai kokonto ya zo maka to ka riwaki da wannan kokonton sai idan ka samu yaƙini yaƙini shi kaɗai ke busar da yaƙini shakka ba ta busar da yaƙini saboda yaƙini yana da rauni shakka tana da rauni ba ta da ƙarfin da za ta tura yaƙini amma yaƙini yana da ƙarfin da zai tura shakka shi kenan kamar faɗa ne tsakanin abubuwa guda biyu wannan mai ƙarfi wannan mara ƙarfi to ka bi mai ƙarfin ka kyale mai mara ƙarfi mai ƙarfi ko shine yaƙini mara ƙarfi shine mai shine shi wannan abun ya fi sauƙi ga addinin mutane kuma insha Allah ba zai sa mutane su ta lalata ayyukansu ba ra'ayin da ba na malikiyan ba shi yafi shi yasa har ma za ka samu akwai daga cikin malamin malikiya da yake cewa wannan ra'ayin ma shi ne daidai yau ga shi da yake faɗa na samu shi daga littafin alkafi na ibn abdul bar malami ne shi ma cikin malaman malikiya yana da sharhin muwaɗa sifili guda ashirin da shida sunansa at-tamhid ya rubuta shi babban littafi ne guda ashirin da shida duka sharhin muwaɗa ne na imam malik malam ibn abdul bar yana cewa wa man shakka fil hadathi duk wanda yayi kokonto a hadathi wa huwa fi salati al hali yana cikin sallah yana cikin sallah sai kokonto ya dazu ko yana tuhowa ko kuma alwalan nan dama sai kaza har ne kuma yanzu gashi ina sallar da asar bai tsakanin azhar da la'asar nan ba anya ban yi wani abu da ya bata mun alwalan nan ba sai sai in yana cikin sallah ne a faƙar ƙila to wasu malaman sun ce duk yana magana ne cikin malikiya yace wasu malaman sun ce ya sarifu ya fita daga sallar kawai ya je ya sake alwala ya dawo ya sake sallar bi manzilati man ayqana al hadatha an ayqana bil hadath kamar gurgudan wato matsayin sa ɗaya da wanda yake da tabbacin cewa da kuma ya kine cewa ya yayi abin da yake hadafi yayi kai yace li anna salata la tu'adda bi taharatin mashkukin fiha domin ita sallah ba a yin sallah da tsarkin da ake kokwantar akwai shi ko babu shi wannan fata a yanzu ƙarin da yanda akan magana farko ta malikiya wa huwa tahsilu mazhabi maliki yake wannan shine mazhabar maliki sai ce wa amma kuma duk da haka akwai wasu malaman sun ce ya tamada ya ci gaba da sallarsa wala shay'a alaihi babu komai a kansa kana cikin sallah sai kake kokwantar kayi kaji ko baka yi ba yace ya tama da ya ci gaba hatta yuqina har sai ya samu yaqini bi an yasma sautan shine ya ji sauti na wannan rihi aw ya ji da ri'an ko kuma ya samu wari ma'ana ya ji wari kusa yace wa hada asahhu sai ke cewa wa hada asahhu wannan shine ko ita ce magana mafi inganci fi nazar to wannan bakin yace wannan shine asahhu fi nazari wa aqwa min tariq al-asl yace wannan gaskiya wannan hukuncin na ƙarshe cewa mutum ya ci gaba da sallarsa ba abin da ya bata masa ita a shi ne ya fi dacewa a hankalcai kuma sannan yake wa akuwa shi ya fi ƙarfi fil min tsariƙil asari ta ɓangaren wato hadisi da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan yana nufin hatta a tunanin hankali din wannan ya fi cewa tunda kana da yaƙini to ka tsaya akan yaƙinin ka ashe kenan wannan kaulin zaka iya cewa shine ra'ayin mafi yawan malamai iya dai za ta iya shiga kaulin mazhabar malikiya shine wancan da makaranta a littafin ahalari amma kuma kishiyarsa shine ra'ayin sauran malamai ko mazhabobi uku tare da wasu daga cikin manyan malaman malikiya din kamar ibn abdulbar wanda kuma shine a ƙarshe sai yake cewa wa kullu zalika amalu ahlil madina da wancan ra'ayin farkon da wannan na biyu duk aikin mutanen madina ne kuma dama da shi imam maliki ya hujja ina fata mun fahimci abu imam malik yana da ka'ida da ake cewa amfani da amalu ahlul madina mu tsaya anan insha Allah wani lokacin sai mu ƙara bayani akan ta akwai wasu abubuwa kwa suna mun masu alaka da wannan babin yadda wato kokonto ba zai hana ibadar mutum ta baci ba za mu zo mu magana akan su akwai misalai guda shida da na rubuta mana insha Allah ku tuna mun darasin gaba sai zama mun fara da su kafin mu karanta wani abu din saboda alaka su da wannan abu insha Allah Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana fahimta sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man shakka